وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم كان وتن goma ga watan bakwai shekara ta 1432 jiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shi dace da sha biyu ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha daya lissafin turawa za mu ci gaba da karatu wani littafi mai albarka na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam na shek nasiruddin al-albani Allah ya masa rahama yau muna darasi na arba'in da biyu a cikin wannan littafi dan ba kuma ta masakin da ya wuce mun yi magana ne ko mun karisa zance ne akan abin da ya shafi sujjada ko da hukuncin hukuncenta da yadda ake yadda yau kuma bi mashiyatin lahi ta'ala abin da za mu fara magana kai shine abin da ya shafi azkar sujud addu'o'i da ake a cikin sujjada addu'o'i da ake a cikin sujjada na farko dai yana da kyau kowane mutum musulmi ya sani cewa sujjada ganima ce a gare shi a cikin sallah sujjada ganima ce a gare shi a wajen sallah a cikin sallah sujjada wuri ne na addu'a sujjada wuri ne da ake miƙa bukatu zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala manzo Allah yana faɗa sunan sunan akram ma yakun al-abdu bi rabbih wa huwa sajid mafi kusancin yadda bawa yake kasancewa da ubangijinsa shine lokacin da ya sujjada mana idan kana so ka samu bigire ko wurin da bawa yake da kusanci dab da Allah tabaraka ta'ala to shine insha Allah lokacin da lokacin da ya sujjada to shi in haka ne yana da kyau mu yi amfani da wannan dama wajen miƙa bukatunmu ga Allah madaukakin sarki don ya biya mana bukatunmu ɗin masu tarin yawa wanda ba za mu iya ƙididdige su ba mai wayo mai dabara shine yana yin amfani da sujjadodin da suka zo a cikin sallah tasa ya ta gaya wa Allah abubuwan da yake so ya ta gaya wa ubangiji abubuwan da yake so malamai sun yi saɓani shin za a yi addu'a da wani yare wanda ba na larabci ba sallah a cikin sujjada ko cikin tahiya ko ko ba za a yi ba wasu suka ce sam sam sai dai in yaren larabci ne duk wani yare wadda ba na larabci ba ba za a yi addu'a da shi ba saboda mai suka da suka ce addu'o'in da duk suka zo manzo Allah da larabci yayi kuma da da shi sahabbai suka yi aiki da shi sannan ita sallah gabaki ɗayanta larabci ne a ciki bai kamata a saka wani yare wanda ba na larabci ba a ciki wannan ra'ayin kenan wasu kuma malamai suka ce a addu'a addu'a ce duka yarurrukan nan gaba ɗaya Allah ne halicce su kuma zai iya yiwa wani ɗin bai iya larabcin ba kaga a lazumta masa bai iya ba kuma a ce dole sai ya kenan shiru zai yi suka ce zai iya yi in dai bai iya larabci ba zai iya yin sujjada ɗin ya yi addu'arsa da yarensa ko da hausa ko da fulatanci ko da turanci ko da yarbanci suka ce zai iya yi amma ya kokari ya koyi larabci in Allah sa ya samu larabci mai karfi wanda zai iya gaya wa Allah tabaraka wa ta'ala bukatunsa to kaga sai faɗa da larabci wasu ma cewa suke a takaitu da irin nau'in addu'o'in da annabi ya yi a cikin sujjada din dan dukkan addu'ar da manzon Allah ya akwai alkhairi a ciki to sai dai shi ma wannan idan ka takaice mutane akan wannan to akwai wani abin da mutum yana da bukatarsa kuma na alkhairi din ne amma da Allah shi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama shi bai dace da shi ba da aka shi sa bai roki wannan ba ina fatan muna fahimta yawwa ala ayi hal dai tike zance dai ga wanda bai iya yaren larabci ba ya halatta yi da hausa ko da yarensa ya gaya ubangiji ta baraka ta'ala bukatarsa kuma wani bawan Allah ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce da shi ya rasulullah as'aluka murafaqataka fil janna ya manzon Allah ina roƙonka in yi tarayya da kai a gidan aljanna abinda manzon Allah ya ce da shi fa'inni ala nafsika bi katrati sujud ka taimake ni da kanka wajen yawaita sujjada yawaita sujjada anan yawaita sujjada da roƙon Allah malamai suna faɗa duk abin da mutum ya sa a gaba yake so Allah ya bashi inda yana gaya ubangiji a cikin sujada bi mashi'atillah zai samu biyan bukata shi sa bayan Allah na gari masu nema a wajen Allah dare da rana to in sun yi sujada suna dadewa kuma ba sa gajiya da yin sujada saboda gaya wa Allah suke yi suna munajaci da ganawa da ubangiji tabaraka wa ta'ala ko hadisu shafa'a da malamai suke bayani da manzo Allah sallallahu zai yi wa al'umma ash-shafa'atul uzma babban ceto wanda shi za a zo kansa ya ba da wannan ceto ai kafewa zai yi sujjada ya roƙa a gwajin Allah aka ce a ranar zai yi wa Allah kirarin da bai taɓa yi wa Allah ba a wannan ranar zai roƙi Allah da kalmomi masu tsada wanda bai taɓa roƙon Allah da su ba shi ma kaga sujjada ne da aka je sujjada ganima ce ga bayan Allah masallata kada mutum ya kuskure ya zo kurin ya yi sujjada ana sallah ya yi shiru ma wani jira yake kurin liman ma ya takura masa ya maza maza ya daga kurin an saba ana yin subhana rabbi al'ala subhana rabbi al'ala ita ma nan zikiri ne daga cikin zikiran da ake yi to amma yau za mu karanta kalmomin da manzo Allah yake faɗa a cikin sujada din dan mu ji yaya yake yi kuma mu ma din mu kokari mu dabbaka mu kamanta mala yake cewa azkarus sujud wa kana sallallahu alaihi wa sallama yaqulu fi hadha ar-rukn anwa'an min al-adhkar wal ad'iyah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa nau'o'i kala kala na daga zikirai da addu'o'i taratan hada wa taratan hada a nan gurin ya ce wani lokacin wannan yake wani lokacin wannan yake yi ashe yana nuna mana cewa ba wai asijira manzo Allah guda ɗaya yake wannan addu'o'in gaba ɗaya ba wani lokacin yayi wannan wani lokacin yayi wannan to kuma dukkan azkar na cikin sallah gaba ɗaya da suke zuwa nau'i nau'i da azkar na bayan sallah da azkar na ba'da subhi azkaru sabahi wal masa da dukkan wasu zikirai da suke zuwa suna da nau'i ba guda ɗaya ba to mutum yana da zaɓi yau yayi wannan gobe yayi wancan yau yayi wannan gobe yayi wancan ina fata ana fahimta yau yayi wannan gobe yayi wannan yau yayi wannan gobe yayi wannan yana yana caccanjawa wannan shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu kuma ku lura yace al azkari wal adiyya akwai bambanci tsakanin zikiri ne da addu'a eh addu'a ma zikiri ne addu'a ma zikiri ne abinda ake nufi da zikiri ambaton Allah tabaraka wa ta'ala ambaton Allah tabaraka wa ta'ala addu'a a cikin ta ita ma akwai zikiri din ka roƙi Allah Allah ya baka wani abu ina ce Allah zaka kira sai ka ce ya baka to kaga shi ma zikiri ne suna iya haduwa suna iya rabuwa misali zikiri zalla kaman waɗanda ake kamar bayan an idar da sallah haka Allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakta ya zal jalali wal ikram la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu al mulku wa lahu al hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la hawla wa la quwwata illa billah la ilaha illa Allah wa la na'budu illa iyyah lahu an ni'matu wa lahu al fadlu wa lahu al sana'u al hasan wannan duk azkar ne kaga ambaton Allah ne ina fatan kuna fahimta to akwai kuma zikiri ne da kuma addu'a kamar ka yi sujjada ka faɗi waɗannan abubuwan da za mu faɗa ka roƙi Allah Allahumma firni Allahumma arhamni washburni wa afini warzuqni اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولائمتنا ولمشايخنا ولمن سبقنا بالايمان اللهم كذا اللهم كذا kaga wannan addu'a ne kamar kana roƙon Allah ya baka wani abu to a ciki kuma at the same time kuma kana zikiri kana ambaton Allah tunda dai Allahumma Allahumma ai zikiri ne jayyid na daya cikin addu'o'in da manzon Allah yake yana subhana rabbiyal a'la ku lura da littafin ku sai ce subhana rabbiyal a'la bai kara wa bihamdihi ba bai kara da me wa bihamdihi ba wannan yake nuna ma cewa riwayar da tafi inganci shine ka ce subhana rabbiyal a'la kawai ko kuma subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim ba wa bihamdihi mala albani Allah masa rahama ya raunana riwayar da ta kawo da ƙarin wabi hamdihi din to wannan yace salasa marrat sau nawa sau uku akwai riwayar da ta zo din ya faɗi wa bihamdihi kamar yadda za mu zo a nan wa in kana wasu malamai fa sun ingantar da wa bihamdihi din an gane wasu malamai suna ganin ƙarin wa bihamdihi din ma ya inganta da cikin malamai Allah musu rahama subhana rabbiyal ala sau uku wa kana ahyanan yukarriruha aksara min dhalik wani lokacin annabi yana maimaita subhana rabbiyal ala din sama ma da uku yayi tayi an gane ko yayi tayi yayi tayi yayi tayi yana maimaita kenan ba sharadi bane fadin subhana rabbiyal ala ko sau uku kawai ba sharadi bane zaka iya fadan sama da uku wa balaga fi tikrariha marratan fi salati al-layl manzo Allah ya kai matuƙa wajen maimaita subhana rabbiyal ala din nan wata ran a cikin sallar dare hatta kana sujudahu qariban min qiyamihi har sai da ya kasance sujadar annabi sallallahu alaihi wasallama ta yi kusa ta daidai da tsayuwarsa ka ji malam dadewar da ya a sujada ko ta kusa ta yi dadewar da ya a tsaye yana ta fafatawa yana ta maimaitawa wa kana qara'a fihi thalathu suwar min at-tiwal yo a tsayuwar da ya yi ma din annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta surori ne guda uku cikin a dogaggen surori albakara wannisa wa ali imran albakara wannisa wa ali imran da bakara da nisa da ali imran a tsayuwa ɗaya fa haka ya nike su gaba ɗaya bakara wajen izu biyar duk ya kwashe gaba ɗaya kaɗan ne babu a izu biyar to mu da kai fa salatul layl qiyamul layl wannan na kwana biyu ne ba biyu da rabi kai wani kam wani masallacin ma na kwana uku ne gaskiya ko ba ka bane to shi fa wannan a raka'a daya ustaz a raka'a daya ya kuka ga karfin imanin da himmar ai ta bambanta to hakan ma fa يتخللها دعاء واستغفار addu'a da istighfari yana ratsa karatun in yayi karatu ya karatu ya zo gabar da Allah yake ci a roƙe shi sai ya daga hannu ya ta roƙo a cikin sallama mun karanta da idan aka zo wurin da istighfari ake yi kuma yayi ta istighfarin kuma to amma duk da haka duk daɗe wannan da ka duba karatun da za ka yi ka karanta bakara an-nisa da ali imran kuma ka zo ka ratsa da addu'o'i a ciki bi mashi'atillah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan zo yayi sallah yayi sujjada sujjadar sai ta kusa ta zama irin tsayuwar da yi malam sujjada daɗi ne da ita a cikin sallah kwarai da gaske kai ta miƙa bukatunka ubangiji tabaraka wa ta'ala baka gajiyawa ka jarraba wata ran malam Allah ya taimake ka ko dan hemim ɗinka ka karanta kwaya ɗaya in kai sujada ka kwatanta irin yadda ka daɗe a tsaye sai ka gwada daɗewa a sujada ya ce abu na biyu kama sabaka fi salatul lail kamar yadda bayani ya gabata a cikin wannan littafi mun karanta a salatul lail sai kuma abu na biyu addu'a subhana rabbiyal a'la wa bihamdi kaga nan ya kawo ko wa bihamdi salatan kaga sun subhana rabbiyal a'la babu wa bihamdi nan kuma wa bihamdi abu na uku subuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruh manzo Allah yana yi subuhun mana ubangiji abun tsarkakewa an kulli su shine subuh almunazzahu an kulli su ya Allah kai ne abun tsarkakewa daga dukkan mummunan abu quddus almubarak Allah kai ne mai albarka subuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruh ubangijin mala'iku da mala'ika jibrilu haka yake kafar goshin sai yana gaya wa ubangiji wannan ba adadi abu na hudu subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli sarki ya tabbata gare ka ya ubangijin mu da gode maka ya Allah ka gafarta mu wannan subhana rabbiyal a'la ma'anarsa sarki ya tabbata ga ubangiji na madaukaki wannan subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli wa kana yuksiru minhu fi ruku'ihi wa sujudihi yata'awwalu alquran manzo Allah yana yawaita faɗin wannan addu'a ita wannan addu'a tana cin kwar biyu ya halatta ka yi ta a sujjada kamar yadda kuma ya halatta ka yi ta a ruku'i ga ta nan subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli a ana yin ta a sujjada da ruku'i duka ya ce yana yawaita faɗin wannan a cikin ruku'insa da sujjadarsa ya ta'awwalu alquran manzon Allah yana tawilin qur'ani yana fassara qur'ani kenan da Allah ya ce fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu fasabbih bihamdi rabbika ka gani subhanaka allahumma rabbana bihamdi rabbika wa bihamdika wastaghfirhu allahumma ighfirli Allah ne ya umarce shi da yi wannan addu'a ta biyar Allahumma laka sajad wa bika amantu wa laka aslamtu wa anta rabbi سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين wannan ma annabi yana yin ta a cikin sujada Allahumma gare ka nayi sujada ya Allah ga kai nayi wa sujada malam kana tuna yadda sujada take a duniya babu dan adam da ya isa ko wata halitta da ya isa ya mai sujada in ba Allah ba goshin kafa shine ashraful al'adha gabar da tafi kowace daraja da kima wannan wurin amma ka ɗauke shi ka tursasa shi a cikin ƙasa la ilaha illallah nastaghfirullah wa natubu ilayh اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار wannan goshi naka da yafi kowanne daraja gaban da tafi kowace kima ka sa ta a cikin ƙasa saboda khaliqud dayyan saboda Allah shi shi kadai ashe yana da kyau kai amfani da wannan dama da ka samu ka gaya wa Allah bukatunka da abin da kake so ka nemi Allah ya tsare ka daga dukkan abin da baka so ku ji irin wannan kalmomi masu tsada da manzon Allah yake faɗa Allahumma laka sajad wa bika amant ya Allah gare ka ne imani gare ka na miƙa wuya wa laka aslamt na miƙa wuya na gare ka gaba ɗaya wa anta rabbi ya ubangiji kai ne ubangiji na ko manzo Allah bai faɗi wannan ba kowa ya san cewa ya yadda Allah shine ubangijinsa sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwara fuskata ta yi sujada ga ubangijin da ya halicce ta ya kuma sawwara halittarta abinda ake nufi da wasawwarahu shine mana Allah shi ya tsara ya suranta maka halitta fa ahsana suwarahu ubangiji ya kyautata halittar dan adam wa shakka sam'ahu wa basarahu ubangiji shine ku tsaga mun ji kuma ya tsaga mun gani na Allah shi ya halicce ni ya kuma kyautata halittata sannan shi ya sanya mun ji shi ya sanya mun gani wa tabarakallahu ahsanul khaliqin sarki ya tabbata ga ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda yake shine yafi kowa iya halitta tabaraka wa ta'ala ahsanul khaliqin atqanu sani'in Allah shi yafi kowa kyautata ainihin wato iya kwarewa wajen halitta tabaraka wa ta'ala to wannan tana daga cikin addu'a ko addu'o'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya saba yake yi a cikin a cikin sallah addu'a ta shida Allahumma ighfir li dhanbi kullahu دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره اللهم يا أبنجي يا الله يا مهلكينا اغفر لي ذنبي كله كيافي من ذنوبنا دكا وإذا الله فالله يافي مش إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر الله ya yafe masa abin da yayi na da da wanda ma zai nan gaba amma waɗannan kalmomi yana faɗan su ne saboda ni da kai ya Allah ka yafe mun zunubi na duka dukkahu wa jillahu karamin sa da babban sa kalmar dukkahu tana nufin qalilahu jillahu tana nufin kathirahu دقه وجله قليله وكثيره da ƙaraminsa da mai yawansa wa awwalahu wa akhira da na farkon da na ƙarshen wa alaniyatahu wa sirra da zunubina da yake na fili da wanda yake na ɓoye ya Allah ka yafe mu na ɓoye anan ba a wajen Allah ba ba wata ba wani zunubin da bawa zai iya ɓoye ga Allah ba shi amma ana nufin na ɓoye ga ga halittu kana gani na kamar ina ina bin Allah ina ganin ka kamar kana bin Allah wani ina ganin wani kamar ina bin Allah amma a ɓoye akwai zunubin da yake aikatawa ba wanda ya sani sai Allah to nan yanzu bawa cewa ke ya Allah zunubi na da mutane suka sani ka yafe mu ya Allah zunubi na wanda ya kuya a idan mutane ba sani ba ka yafe mu babu wanda ka bari gaba daya shine wa alaniyahu wa alaniyatahu wa sirrahu amma in ba haka ba kaga ai duk ai zunubi duk ne a wajen Allah ya akwai wani zunubin da yake buya wa Allah wanda shine ya alamu sirra wa akhfa ya san abin da yake sirri da abin da ya fi sirri ma buya daidai yake da faɗin sarabbin firli ma a sararsu wa ma'alant ya Allah ka gafarta mu abinda na ɓoye na zunubi da abinda na bayyana na zunubi mutane akwai masu yin zunubi a bayyane akwai kuma waɗanda suke a ɓoye a nan gurin da Allah ya ce tabarakallahu ahsanul khaliqin wanda ya fi kowa iya halitta akwai wata yar shubaha da ya kamata mu kautar da ita da aka ce ya fi kowa iya halitta kenan akwai wani mai halitta din bayan shi wane ya fi kowa iya mota ai yana nuna cewa ba shi kaɗai ya iya motar ba kenan haka ne wane ya fi kowa ya fi su iya magana yana nuna cewa ashe akwai wanda suka iya amma ba su kai shi ba to da aka ce Allah shi ya fi kowa iya halitta to ana nufin cewa kenan akwai masu halitta bayan Allah? eh? na'am haka ne? ba mai halitta ala lahul khalqu wal amr afaman yakhluqu kaman la yakhluq halitta duka ta Allah ne da umarni gaba daya da lamura gaba daya daidai ne da wanda ya halitta da wanda baya halitta so akwai bayin da Allah ya yi musu izini su yi halitta din akwai bayin da Allah ya musu izini su yi halitta din kamar Allah ya yi izini wa annabi Isa alaihi salatu wassalam تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيه أه؟ فيكون طيرا بإذن الله وتبرئ الأكمه والأبرص وتهي الموتى بإذن الله تخلق كهيئة الطير فتنفخ فيه fa yakunu khairan bi idnillah ko ba ka bane kaga ya ce zaka halitta kamar yadda tsuntsu yake kuma sai ya zama tsuntsun da izinin Allah kaga Allah ya bashi ikon kenan yayi ne yayi halitta wasu malamai sun ce wannan lafazin kwata-kwata ba a dangina shi ga abin halitta kamar mutum wai a ce ya a ce yana halitta an gane ba a faɗin wannan ga wani Allah to amma ga ƙur'ani ya faɗa annabi isa yana yi takhluqu ka hay'ati at-tayr fatanfukhu fihi fa yakunu tayran bi idnillah to abinda dai ake nufi anan shi kansa annabi isa ai bai yi halittar ba sai da izinin wa sai da izinin Allah to ashe zai iya yiwa in Allah ya yi wa wani izini zai iya yin halittar ko ba haka bane kuma da aka ce a busa masa ai yana zamantowa tsuntsu ne bi idinillah a hakikatan Allah shine mai halittar ba isan bane ba ko ba haka bane tunda sai da izinin Allah ai tsuntsu zai zama tsuntsu to wannan kenan addu'a ta bakwai manzo Allah na cewa sajada laka sawadi wa khayali wa amana bika fuadi abu'u bi ni'matika alai hadhihi yadayya hadhihi yadayya yadaya kai hadhihi yadaya wa ma janaitu ala nafsi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama cikin wato addu'o'i da yake yi da roƙon Allah yana yin wannan wannan wannan addu'a Allahumma sajada laka sawadi wa khayali wa amana bika fuadi komai da komai nawa yana sujada a gare ka kuma zuciyata ta yi imani da kai ina furuci da ni'imarka a gare ni ya Allah ga hannaye na a gabanka da abin da na aikata wa kaina na barna da laifi ina neman afuwarka da gafararka tabaraka wa ta'ala subhana dil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azama addu'a ta takwas kenan wanda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yake yi sarki ya tabbata ga ubangiji ma'abocin wato jabarutanci shine girma da nuna isa da mallakan dukkan komai almalakut shine mai mulkin komai tabaraka wa ta'ala wal kibriya duk girma ya biyo bayan na Allah wal azama shi ma da girma da isa malai ce wa hada wa ma ba'dahu kana yaqulu fi salatil layl wannan addu'a din da abin da zai biyo bayan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin wannan addu'a ne wato a sallah ta dare a sallah ta dare kamar yadda an ruwaito da na aisha take faɗa waccan addu'a ma da ta gabata take cewa kanar lailace mai rasulillah dare na ya kasance ga manzon Allah ranar girki na muna tare da shi sai ya zare jikinsa sai ya fita ta ce ɗabi'anmu na mata sai na ji a raina kamar ya lallaba ne ya tafi wajen wasu matan ba ni ba ta ce fakharajtu ghaira na fito ina mai tsananin kishi ka ji wannan magana malam na fito ina mai tsananin kishi fa idza ana bihi sajidan ka thawb at-tarih sai gashi naji annabi sallallahu alaihi wasallama yana sujjada yadda ka san an shimfida tufa a ƙasa yayi fulat yana sujjada na ji shi yana cewa sajada laka sawadi wa khayali wa amana bika fuadi rabbi hadhihi hadhihi yadi a wannan riwaya waccan yadaya wa ma janaitu ala nafsi ya azim ترجى لكم عظيم لكل لكل عظيم فاغفر الذنب العظيم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya da ya idar ya daga kansa sai ke cewa ke me kawo kina ta ce zannan zanantuhu wani zato ne na zata a raina shine na fito neman ka inna ba da zanni su ko yawwa inna ba da zanni ism da yawa yawa cikin bangare na zato da mutane suke laifi ne ki nemi gafarar ubangiji ya ce mala'ika jibrilu ne ya zo min cikin dare ya umarce ni ce na tashi ne sallah ne sujada in gaya wa ubangiji waɗannan kalmomin ke ma idan kin zo sujada ki gaya wa ubangijinki magana ce fa innahu man qalaha lam yarfa rasahu hatta yukfar duk wanda yi wannan addu'ar wannan addu'ar da muka kammala to ba zai daga kansa ba face sai an yafe masa haka wannan riwaya ta zo amma a cikinta akwai abu ya'ala wanda a riwayar abu ya'ala a cikinta akwai rawi wanda ke ce da shi Usman ibn Ata al-Khurasani wasu malaman sun ingantar da shi wasu kuma sun raunana shi sun ce mutum ne wanda yake mai rauni suka za'afa shi to amma an samu wasu hadisan da suke goyon baya suke karfafa irin waɗannan addu'o'i addu'a ta tara subhanaka allahumma wa bihamdika la ilaha illa ant sarki tabbata gare ka ya ubangiji da gode maka babu abun bauta da cancanta in ba kai ba kai kaɗai muka yi imani da kai kuma kai kaɗai muke yi wa sujjada kuma kai kaɗai muke neman rahamarka da afuwarka ana aisha take cewa a wannan riwayar mata addu'a ta tara dinnan ta ce wata rana na tashi ina neman manzon Allah da daddare ban gan shi ba sai na zaci ya tafi wajen wasu matansa ne ina shashafawa ina lalumawa a lokacin ba fitila malam kaji ba fitila ko dan a ci falfal din nan ma da kira ake samu ake kunnawa ta ce sai na ji shi yayi ruku'i ko yana sujada yana ta wannan addu'ar subhanaka allahumma wa bihamdika la ilaha illa ant subhanaka allahumma wa bihamdika la ilaha illa ant subhanaka allahumma wa bihamdika la ilaha illa ant yana ta maimaitawa sallallahu alaihi wasallam wannan fa haka ake jin manzon Allah yana ta faɗin wannan addu'a yana ta fafatawa shi da Allah ya riga ya yafe masa ni da kai wanda lalame muke cikin duhu malam wallahi muna da laifi da zunubi na satturullah wa natubu ilai ubangiji Allah kai mana afuwa ka yafe mana muna da datti a tattare da mu da kazanta mai yawa ta saba wa Allah muna buƙatar mu kulla alaka da ubangiji wajen ya mana afuwa wallahi ya Allah idan baka gafarta mana ba wa zai gafarta mana ya Allah idan baka yi mana afuwa ba wa zai mana afuwa ya Allah ba mu da ubangijin da zai yafe mana in ba kai ba أنت ربنا لا إله إلا أنت كيني أبنجز موبا مدى أبن بوتاد شنشنتا دداتشوا إن باكي با يا الله in waɗannan kalmomi ya kamata mutum ya rinka tashi da daddare yana gaya ubangiji ka nuna gajiyawarka ka nuna kaskancinka ka nuna iftiqar bukatuwarka zuwa ga Allah madaukakin sarki ko wataƙila in Allah ya taimake ka la'allahu ko Allah madaukakin sarki zai yi maka afuwa ya yafe maka idan ku yafe maka ka riga ka samu hutu a rayuwarka addu'a ta goma Allahumma firli ma asrartu wa ma a'lant ya Allah ka yafe min abin da na boye da abin da na bayyana abin da na boye na laifi zunubin da nake a boye da wanda nake bayyanawa shi ma dai wannan din tace nayi ta neman sa wata ran da daddare ban ji shi ba sai na jiyo shi yana wannan addu'a wannan yake nuna ashe irin sallar dare wani lokacin da ake yi ashe mutum a ɗakin sa wata addu'a ma zai iya yin ta ya bayyana ta ma wani lokacin in kai ta dan fita din ta bayyana ta fi ratsa jikinka ta sa ma imani ka ji gajiyawa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala to annabi sallallahu alaihi wa sallam yana yin wannan wannan yana nuna mana ashe mata suna da zafin kishi haddada daddare fa bayan mutum yana cikin gidansa yana kwance fa a gida ɗaya a ɗaki ɗaya a kai shimfiɗa guda wai ana nan ana ta kishi wai a lalima wai ba a ji ka ba wai sai an tashi an dubo kuma ka duba mace irin aisha duba kima da daraja da matsayi to haka Allah ya halicci mace ba ka isa ka raba ta da kishi ba to iya dai imani dai da takawa dai da bin Allah da ilimi dai da kusanci da manyan mutane dai ai ka samu na da Aisha ai sai kai fatiya ko amma ka duba irin abin da ke faɗa na tashi da daddare ban ji shi ba na je na lalumo shi haka ya faru wata rana cikin dare ya tashi ya tafi ziyarar kabari baqiya al-gharqadi makabartan nan ta madina da take kusa da gidan annabi da masallacinsa haka kullum cikin dare ya ce kai bari in tashi na kai ziyara na yi addu'a waɗannan halittu da suke kwanci a wannan makabarta ya tashi cikin wannan dare la ya khafu illallah bai jin tsoron kowa sai Allah ya je yana musu addu'a Aisha ta mirgina ta juya ta gaba ta gan shi ba ta duba ta duba ta gaba ta gan shi ba kurin sai ta fita fitanta din nan sai ta gano dukkan mutum yana tafiya ta yi tabinsa ta yi tabinsa ta yi tabinsa suna gani a shi makabarta ya sai da ya gama abin da ya gama da ta ga yayi kwana sai ta kokari ta lallaba ta lallaba ta dawo kan shimfidar ta kwanta inda ta yi sauri ta yi guje-guje sai ta kwanta ya dawo shi ma gida kan shimfidar sa ya zo to annabi ba za ka boye masa wani abu ba ko ba gama ne in an boye ma mala'ika zai sanar da shi yana zuwa sai ga alamar lallai kai ba bacci take ba yanzu idan mutum ya yi gudu ko ya yi sauri ko ya zo ya kwanta ya lulluɓa ka ɗora hannunka a kirjinsa kawai za ka ji dab dab dab dab yana kadawa sai ce ya aka yi sai ce tashi ne na gaban ganka ba kishi ya kama ni na ɗauka kuka kewaya ne wurin sauran mata shi ne na bika ashe har manzan Allah ba a kyale shi ba to ballantana ni ko kai yasa wani lokacin mace in ta yanka maka wani rashin mutuncin ji za ka kamar ka cije ka san cizo ko kamar ni ban san me za ka ce ba ba kamar ka tukuikuye ta kai kaya za ka yi ta sai dai kai haƙuri haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa inna hunna khuliqna bi dhila an halicce su ne da karkataccen kashi wa inna a'waja ma fi ad-dhila ya'lahu kashin da yafi kowanne karkata shine wanda yake na sama to wanda yake so ya ji daɗi da mace sai ya haƙuri haka haka ɗin da yau ta faranta ma gobe ta maka shirme ta maka hauka ma duka to sai kai ta haƙuri amma kana seta ta kana kyale ta a ce a to ai daman ka san akwai mu wasu mutane a yau ai daman ka san yan rauni ne alhaji kenan mijin hajji ya kalat a ai yan rauni ne ai daman za Allah ce yan rauni ne shikenan tunda yan rauni ne zuba mata ido ta shedana a in ta yi ba daidai ba a nuna mata ba daidai ta yi ba to da wannan ne kuma wasu matan suke samun makami dan wata ta gaya mijinta to me za ka matsanta mu mu da annabi dama ya ce a karkace muke wai maza Allah ce ya ce wai wai a karkace suke to sai hakuri lamarin mata to yanzu kaga yanzu idan mu irin wannan zamanin ne sai mutum ya ce a to tunda tuhuma ta kike yi sai ki hada kayan ki tafi gida tunda tuhuma ta kike goma ga bane to karka ji wani abu dan matarka ta maka wannan yanzu nan hira za ka yi kai ka san tsakaninka da Allah mutumin kirki ne kai kuma daidai gwargwado a tsakaninka da Allah kai ka san dan arziki ne kai amma wallahi dan hira za ka yi ka dan jima baka zo kai ko kana kofar gida an san kana kofar gida kana zuwa da ka dawo za a fara na fuska ana turbuno baki ana ana masifa ai kaza kaza ai ita wai abin da za ta dauka mace wai baka damu da ita ba ka duba fadan Allah mala irin wahalar da ake a rayuwar nan akan mata ha amma wai mace wai tace baka damu da ita ba mata wallahi ku ji tsoron Allah eh wallahi ittaqullaha fi anfusikunna ku ji tsoron Allah akan kan kuna azabtar da mutane yawa kuna azabtar da mutane a gyara a gyara a gyara dan kar wata ta ji wannan hadisin ta ce ai shi su Aisha ma suna suna dan tabawa to ita ita ita an wanke ta Allah ya mata afuwa ya yafe mata ke kuma babu garanti gaibu ne kishi fa lalata mace yake yi in baki sani ba ko kyakkyawa ce ki in kina da kishi sai ki zama mummuna a idan mijinki wallahi da ya gaiki sai ji kai kin ishe shi kishi ko ko yaya kike sai ya ɓaci sha'aninki a gurin mijinki amma in ya fahimci kina da haƙuri to sai ya rika ganin kimaki da darajarki saboda mu maza muna da wani abu ne a ranmu ko wani nau'i na wani izza da zaka je wai ya za a rinka min haka ko ba ga bane ba to kai da masara da dan wahalalu na rayuwa kullum fa in zaka fita sai amince ka bayar ya'ya su ce a bayar mata su ce a bayar gida ya ce a bayar mota ta ce a bayar in ka fito waje ma wani ma ya ce a bayar kai ɗaya fa kullum kullum tatsaka ake ta yi kullum inda za ku gane maza suna da kima in aka sake miki siyarin gidan nan na sati ɗaya a baki harkar cefane kurum ba sai kin bushe ba kin rame ma gaba ɗaya kin fita daga hayyacinki a ba za ki iya ba wala ba za ki iya ba wani bawan Allah ya mata sa ta kula sai ta yi aiki aiki ce in ki hakuri da aikin nan naki ga mu albashin nawa ne za a biya ki zan rinka biyan ki tace ita ina abin ta dace ita to aikin ba za ki je don neman kuɗi ba ne ki gaya min aikin da kike so na kaza ne faɗi albashin zan rinka biya miki tsaya ki yi hidima wa 'ya'yanki ki tarbiyantar da 'ya'yanki kuma duk wata na yi alkawari zan sake miki albashin ta ce ita san bata yadda ba kullum sai ta fita yanzu kaga wannan aya ko na abu a zuciyarta hada baki da iyaye da yan uwa da dangi ya za ka tauye mata hakki ta yi karatunta tsakani da Allah ba za a bata samu yanci ai alakalla dai ta samu abin da za ta taimaki kanta ba wani abun ma ba sai ta tambaye ka ba an rage kanka nauyi ne waye waye waye suka tukuikuye miji suka hana shi yace to za ki je ki aiki amma da sharadi tunda na ce zan baki albashi kin ce a'a tunda kin ga gidan nan ƴaƴan nan nawa ne da ni da ke haka ne eh haka ne kuma abincin gidan nan ba ni kadai nake cin sa kina ci ƴaƴan ki suna ci ni ma ina ci to gaskiya za mu dan raba wani abu ni ma ki dan taimaka mu tunda manzon Allah ya ce mace ta taimaka wa mijinta ko ko bai faɗa ba yawwa mace ta taimaki mijinta ce eh haka ne gaskiya ne to abin da za a yi duk abin da shafi tattasai da tumatir kayan miya kawai ban ce ki sayo shinkafa ba taliya mai ban ce ba a'a kurin tattasai da tumatir kurin wannan yana kanki je ki aiki ki dawo za ki dawo ki tsaya ki sai ki kawo in za ki sai na sati ne ki in za ki ne kaza ta ce eh ta yadda tana murna yan wa ana taya ta murna ta fara aiki ta fara tana kawowa dan marmari tana kawowa tana kawowa sai aka fara ɗaki ana tsallakewa aka fara shinkafa da wake aka dawo ana fara da mai aka dawo ana zuba mata manja ana abu ne ce ya aka yi ne wallahi al'amura ne bukatu sun yi yau wance ta ce sai na mata kaza ina da biki a guri kaza ga wannan wata atamfa da ban saya ba zan yi kaza ce ce ai wallahi baki isa ba wallahi baki isa ba ce da yanzu kin hakura kina bi na a gidan kina bi na gidan yanzu da da ni nake daukar nauyin cafanan kuma ina kara miki da wannan albashin amma wajibun alaiki yawwa alkawari ne wal muslimuna ala shurutihim ai da ya rike mata wuta dole ta bar aikin nan yace ko ki ko ko ki hakura da aikin in ko baraki in baraki ko ki bar aikin ta bar aikin babu albashin ba aikin na ba da wannan kisa ne don mata kusan kiman maza wallahi za ka kare kana ta wahala shekarar shekaru mace gaba ɗaya rayuwa ta man shafa wanda ta shafa kai kai kudinka ne kitso da ta yi kitsan kudinka ne zanin da ke jikinta kudinka ne awarwaran da ta saka kudinka ne jambaki da ta saka kudin mai gidanta ne rashin mutuncin da take maka ruwan cikin ta ɗin ruwan gidanka ne ko ba ka bane amma duka duk ta manta da wannan kudin ta zo ta caje ka ta bude maka wuta kudin kai baka iya komai ba kai kaza kaza ba rahama ba jin kai ba ba ba kyautatawa da zamantakewa shi sa da ake ta zama wahala ku ji tsoron Allah mata ku rinka kyautatawa ku yi hakuri wata rana mu zo babin su ma mazan amma yau kan dai tsautsayin kanku ya faɗo addu'a ta sha ɗaya Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura waj'al fi sam'i nura waj'al fi basari nura waj'al fi min tahti nura waj'al min fawqi nura wa an yamini nura wa an yasari nura waj'al amami nura waj'al khalfi nura waj'al fi nafsi nura wa a'zim li nura wanzu Allah sallallahu alaihi wa sallama yana karanta wannan addu'a kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya rawaito yace bittu inda khalati maimuna na na kwana a wajen khalata innata maimuna kenan bintul harith wanzu Allah sallallahu ya kwana a wajen ta sai na ganshi cikin dare ya tashi zuwa bukatarsa ya dauki wata ratayayyar salka ta ruwa ya kwance bakinta ya bude bakinta ya yi alwala ya addu'a a yi alwala mai kyau sannan ya tashi yana yin sallah to manzo Allah ya kasance a sujjadarsa a cikin sallar da na ji shi yana yi yana yin wannan addu'a din tace yace yace sun manama hatta nafakh manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwanta bayan yayi wannan doguwar sallar yayi wannan addu'ar kuma ya koma ya daɗa kwanciya har sai da ya fara munshari cikin sufar baccin manzan Allah yana munshari to karfa wani ya je ce munshari ma sunna ne a to ana dai ba da labari yana yi munshari alama ne na cewa mai bacci ya samu nutsuwa a cikin baccinsa don wadda baccin yake yinsa a fisge fisge fisge ba zai iya munshari ba alama ne cewa baccin ya yi zurfi ya yi masa daɗi kuma akwai yanayi na kwanciya da ake kai mun shari akwai yanda ake ba za ka mun shari ba galiban idan mutum ya kwanta a rigingine yana mun shari galiban saboda ka kwanta ka danne wasu jijiyoyi da numfashin yake fita to za ka yi mun shari yana faruwa to manzon Allah yana yi ya ce yana nan sai ga bilal ya zo yana kwankwasa masa ya tashe shi idan ya yi sallah wannan yana nuna mana ashe wani lokacin manzo Allah in yi kiyamul layli yana koma bacci amma kai in baka da wanda zai tashe ka kar kai wannan garajen dan galiban baccin da zaka yi bayan ka yi kiyamul layli insha Allah sai ka rasa asuba to shi yasa gwanda ka kure daren ka yi baccin ka ishe ka kure daren a ƙarshen daren ka tashi kai sallah kana gama sallah ka tafi masallaci idan ma lokaci bai gama karasawa ba ka ji bacci zai kama ka tashi ka tafi masallaci da wuri ka je ka jira ladan ya bude ka zo ko ba ka bane kana dan zikiri kana salati annabi amma in ka kuskure ka koma galiban ba a fiye tashi ba kuma wani bacci ne mai daɗi shedan yake sama sai ka ji dare menene ake cewa ne wato daɗi za ka ji shi baccin nan dab da asuba ba ba magana to da ka zo kai kiyamun laili ka rasa sallah asuba to gwanda ma baka yi kiyamun lailin ba wannan ita ce gaskiyar magana ya Allah ka sanya haske a zuciyata ya Allah ka sanya haske a harshe na waja'al fi sam'i nuran Allah ka sanya haske a jina waja'al fi basari nuran sanya ga haske a ganina waja'al min tahti nura Allah ka sanya haske a ƙasa na واجعل من فوقي نورا صمد ني حسكي قسد ني حسكي وان يمين نورا نورا وان شمالي نورا دام دني حسكي حو حقوم ما دني حسكي واجعل امامي نورا غبانا حسكي واجعل خلفي نورا باينا ما حسكي واجعل في نفسي نورا كسا حسكي علينا وعظم لي نورا كجرم ما حسكي غريني يا الله تبارك وتعالى to wannan addu'a din kuma ana karanta ta in za a tafi masallaci in ka haddace ta kana tafiya masallaci kafin ka isa ana so ana yawan karanta ta kenan ana iya yin ta a cikin sujada ana iya yin ta kuma mai a hanyar tafiya masallaci hadisi imamun nasa'i ya ruwaito shi haka da imamu muslim ma ya ruwaito shi hadisi ne dai ingantacce tabbatacce addu'a ta goma sha biyu allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatik wa a'udhu bi mu'afatika min uqubatik وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا الله إنا نيمان يرزقك كربا عند فشنك أعوذ برضاك من سخطك إنا نيمان يرزقك كربا عند فشنك يا الله إنا نيمان أفورك كربا عند أقوبرك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك wa'udhu bika minka ya Allah ka tsare ni da abin da zan iya gamuwa da shi daga gare ka na uquba kai kanka din ya Allah ka tsare ni daga uquba da zan za ta iya zuwa daga gare ka gare ni la uhsi sana'an alaik ban isa in kididdige yabona gare ka ba anta kama asnaita ala nafsik ya Allah haka kake kamar yadda ka yabi kanka da kanka la ilaha illallah ya Allah kai ne cikakke kammalalle abun yabo kuma haka kake kamar yadda ka yabi kanka tabarakta wa ta'ala wannan hadisin yana nuna mana wato al-i'tirafu bil ajiz i'tirafi nuna gajiyawa hadisin na na Aisha ne riwayar Imam Muslim da Abu Awana da Ibn Abi Shayba akwai nuna gajiyawa ga ubangiji tabaraka ta'ala cewa ba za ka iya yin duka abin da Allah ya saka ba kuma ba za ka iya yawansa gaba daya ba kuma kai baka isa ka iya da Allah ba ko ka isa wane kai ko ina kuma ka kai bari dai Allah shine cikakke kammalalle tabaraka ta'ala irin wannan karfi da ka miƙa ubangiji la taqumu bihi quwwal bashariya karfin dan adam bai isa yi shi ba Allah shi ya cancanta ya wannan to yan wana wannan su ne wani bangare na cikin addu'o'i da annabi sallallahu alaihi yake a cikin mai sujjada to ka san alqur'ani abu ne mai albarka mai falala da daraja ya halatta mu karanta qur'ani a cikin sujjada kamar wani yazo saboda tsabar takawa da tsoron Allah ya kafa goshin sa ta zabga tilawa ko ya ruku'i ya ta tilawa saboda tsabar abin nan ka san akwai salloli da ake bayarwa irin salloli na falala da bara din nan sai a ce za ka yi izu biyu a tsaye izu ɗaya a rukuni in ka dago ma za ka yi rabin izu in kai sujada ma za ka yi izu biyu haka ake rabawa bayirai to bari ka ji abin da manzo Allah ya faɗa dangane da hukuncin karanta alqur'ani a sujada annahyu an qira'ati alqur'ani fi sujudi an hana yin karatun qur'ani a cikin sujada وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود من ذا الله يهنا كراتون القرآن أتشي الركوع والسجدة ويأمر بالاجتهاد والإكثار من الدعاء من ذا الله ينا أمرني دا يويتا ين اجتهادي دا قوقري شين اجتهادي قوقري دا يويتا عينهم الدعاء في هذا الركن أو أن الركن لسجدة كما مضى في الركوع كما يد بيان يقبات أباب الركوع وكان يقول النبي يا كسنتينا شاء أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء فيه mafi kusancin da bawa yake kasancewa da ubangijinsa wa huwa saji shine lokacin da ya sujada in kai sujada kana dab da ubangiji tabaraka ta'ala fa asiru addu'a fihi wanda Allah ce ku yawaita addu'a a cikin sujada kaji fa ku yawaita addu'a a cikin sujada in kun yi sujada kada ku yi gab gab gab gab kamar yadda suke subhanallah an kaga sujudar wani a sallah abun tausayi wato shi yasa malam zuwa makaranta ya fi komai ni'ima a rayuwa ka je makaranta a koya maka ka ji an faɗa maka a warkar da kai ko sallah ka zo sai ka ji kana cinowa amma ka ga mutum ya zo sallah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar akbar akbar akbar bai faɗan komai a cikin sujada musamman irin sallar tarawihi ma akwai masallatan da ake ziga limaman gwanaye ne wajen gudu suna gudu ko mutum ya zo sallah iya sauri cif cif cif cif gab gab ya ya gama to annabi ya ce ku yawaita addu'a sujada ka goga goshin nan ka kafe ka nema wallahi zai baka da zai hana ka ba eh ko dan adam ne yanzu in kana girmama shi ina ce in yi zo dan sunkuyawa kake ba wai dan halal bane ba haramun ne bai halarta ba dan ba a sunkuyawa kowa ba a yi wa kowa sujjada ba a durkusa wa kowa sai Allah ko manzan Allah ba sahabbai ba su masa haka ko annabi ba a taba samun sun zo gaishe sun tsuguna ko sun durkusa ba ko sun sun koya har wannan al'ada da ake barka da yamma ana nade wannan irin al'ada mutanen da ake duk yana cin kurakurai da mutane suke wanda ya kamata a ji tsoron Allah a daina haramun ne gaisuwa a tsaye ake yin ta ba da hannu a karba babba ya fara miƙa wa yaro an gane ko yawwa to mafi kusancin da bawa yake kasance ga ubangijin sai ne lokacin ya sujada wannan na'am zuwa kawai zuhab wannan um, an ce bawa yana da mafi kusanci gare shi ga ubangiji shine yana sujada saboda ai sujada ita ce ghayatu tazallul ko iya kaiwa matuka na kankan da kai wal itirafu bil ubudiyya da kuma itirafi da nuna cewa kai bawan Allah ne tabaraka wa ta'ala kuma ita sujada kanat mazinnatul ijaba guri ne da ake tsammanin karban addu'a kaji ko sujada duk wanda yake so yi addu'a Allah ya karba to ya faɗa a cikin sujada in wani ya sa ka a gaba a rayuwa ya dame ka ka sa shi a sujada kai kuma ya fitine ka ya hana ka sakat kana ta jin tsoron sharrinsa to ka jefa shi a sujada an gane ko to da wannan hadisin ne wasu malamai suka kafa hujja cewa a ashe sujada ma ta fi tsayuwa ba sani ko kun fahimta wasu sun kafa hujja da wannan hadisin cewa wai da tsayuwa a sallah a tsaye din nan da kuma sujada wanne fa falala kai yanzu a gurin ka wanne fi da tsayawa a sallah kana karatu kana tsaye karanta fatiha da sura da kuma kana sujada wanne fi kima da daraja da falala a wajen Allah mana da a gurin ka na'am to wasu sun kafa hujja da wannan cewa sujjada ta fi ko ba ka bane um, wasu kuma suna ce a ina ila ya ma za a hada ma ba sai an fara ma tsayuwar ba sai an yi tsayuwar ma ake sujjada ba yau ita sujjada ma ana ce da ita sujjada ma ba sai an yi tsayuwa ba za a yi rukuyi a je a yi ta mataki biyu ake kafin a je a yi ta wannan dai suna faɗa didan wasa kwakwalwa da ilimi irin na malamai Allah musu rahama hadisi ne ingantacce riwayar imamu muslim da abu awana da imamu nasa'i da imamu tahawi to saboda akwai hadiri da na so mu dan fafizge shi haka mu samu mu kammala to amma bai zai yi sai mu dakata ana akwai hadiri a sama akwai masu zuwa daga nesa abinda muka faɗa na daidai Allah muke roƙo ya mana arziki ya ba mu lada na kuskure ko tuntuɓa harshe kuma Allah ya mana afuwa da rangwame subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shin ya halatta a karanta kowace sura a sallolin shafa'i da wutri kwarai kuwa duk alqur'ani ne ya halatta a karanta ya zo a riwaya akan karanta sabbi isma rabbikal a'la raka farko da qul ya ayyuhal kafirun da qul huwallahu kadai da kuma wata riwaya da yazo da qul huwallahu da falaki da nas ya zo kuma wata riwaya ana karanta idza zulzilatil ardu zilzalaha raka ta farko raka ta biyu a cikin shafa'i din qul ya ayyuhal kafirun raka ta uku kuma qul huwallahu ahad duka ya zo kuma an baka yi wannan ba ma ka karanta komi ma ya halatta surori fa a sallar istikara kowane sura za ka yi karanta a sallar istikara kowane sura ko mutum zai iya buɗe shafin da addu'ar yake ciki kamar misalin littafin da aka ruwaito istikara din sai ya rinka karantawa in bai haddace ba eh zai iya yi wanda lokaci ya kamata a yi sallar istikara lokacin da kake nafila ko yanzu bayan isha'i ko da daddare kafin asuba'i ko bayan azhar ko kafin azhar ko bayan magariba duk lokacin nafila lokacin istikara ne istikara shine bawa Allah zabi akan wani abin da kake nema ba wai sai ka zaba fa ka gaya wa Allah ba kafin ka yanke shawara sai ka ta gaya wa Allah sau nawa ake yin ta iyayen da ka ga dama har zuwa lokacin da ka samu biyan bukata kuma abin da ake faɗa wai za ka yi mafarki za ka ga wani abu a ruwa za ka ga wane ne duk ba shi ba ne in ka istikara kurin in abin alheri ne insha Allah za ga Allah yana ta sa ma son abin a cikin zuciyarka ko za ga kana son abin a cikin zuciya sannan za ga Allah yana ta buɗa ma hanya abin yana ta faruwa duk wata matsala Allah yana kautan maka idan ku Allah bai zaban maka wannan abu ba za ga ana samun matsala akan abun sannan za ka ji ranka ma abun ya fita a ranka kaga kamar baka so ko ga baka samu nutsuwa ba da shi to kakka yi wannan ta ce da Allah malam mutum zai iya sallah da baby dinsa a bayansa yana da famfas kuma yana da bayan gida a jiki eh zai iya yi mana in ba famfas din ma lokacin da ke goye da shi ina ce akwai akwai bayan gidan a cikin cikinsa ko ko ko babu akwai da haka ba zai cutar ba tunda dai a rufe yake a daure yake ba zai cutar ba akwai matan da ake jan hankalinsu suna yawan surutu a gurin karatu don macen da ta zo gurin karatu tana surutu to ku ɗauki sunanta ku kawo mana ku yi ƙoƙari ku tambayi waye mijinta in ba ta da miji kokari ku ganan mana ina ne gidansu ku ba mu sunanta za mu yi maganinta insha Allah in mai mana surutu izinillah ke kuma in dai kina da miji kina mana surutu to cikin addu'a da za mu miki a masallacin nan za mu roƙi Allah Allah sa a miki kishiya yawwa amma dai yanzu ban ce ku ce amin ba ku bari in ba su tuba ba yawwa sai mu da gaske fa muke ko ba za ku yi ba yawwa kun san dai ba za mu haɗu a nan masallacin mu daga hannu mai addu'a kan ki kuma Allah bai karba ba insha Allah to da haka gwanda ku lallaba akwai masu zuwa da cajoji ai ta zuwa saboda ba wuta ko ai ta zuwa caji ai ta girgida cajar masallaci nan gaba duk wacce za ta zo da caja to sai a samu wata ta yi tabarru'i sai ta zo da soket babba sai ku ja ku joni soket ɗaya sai ku kai shi gefe sai ku rinka sa cajojin ku a nan amma daga yau an kafa doka a daina sa caji a a jikin talabishin ɗin masallaci ko soket ɗinmu na masallaci wacce take so ta kawo caji sai ta tabarru'i ta ɗauko caji wannan soket babba na gidanta extension waya ko yar yawo sai ta zo da mai faɗi mai tsawo wanda za su samu lada sai ta zo ta sa a gefe sai ku ci sa caji Allah ya saka muku da alkhairi amma ba dai a namu na nan masallaci ba kuma insha Allah daga wani sati za mu sa ido kuma mu lura akai to wannan wai ta ce wai to in haka ne da akwai kishin da ya halatta mace ta yi dama ya halatta ta yi kishi mana ai ana son mace ma da ba ta da kishin ai ba ta ba mace bane ba ma ai dole ki ji kina da wani kishi ko ya ga kishin da ya kamata ki da yawa ki kishin in mijinki kaga baya tsafta ki lalle ki mai da shi mai tsafta kina kishi ki ga mijinki ya fita da kazanta a cikin maza sannan kina kishin ki ga mijinki baya zuwa masallaci kina kishin ki ga mijinki baya tashi yana kiyamun laili kina kishin ki ga mijinki bai damu da azumi litinin alhamis ba kina kishin ki ga mijinki bai damu da 'ya'yansa ba bai damu da kansa ba duk wannan duk kishi ne ya halatta ki kuma ya kamata ki kishin kanki da kanki me kishin kanki da kanki akwai mata ballagazzun mata gaskiya i'm sorry to say astaghfirullah wa atubu ilai kuma ku yi hakuri akwai matar da bata kishin kanta da kanta kamar ya mace za ka ga irin ado da kwalliya da ake wa miji za ta yi wannan ado da kwalliya din ta fita wani mijin ya ganta wanda ba mijinta ba to kin ga irin wannan kishi shi ake so ki ce Allah kiyaye wani ya ga wannan kwalliyar ta ba mai gidana ba irin wannan shine kishin da ake so ki ki murkushe ki ki shi a kansa akwai macen da za ga almajiri dan aiki a gidansu ko yaro mai aiki a gidansu ba ta da kishi za ta rinka fitowa daga ita sai zani a kirji ba ta da kishi aljanin gidanta duk sun sanya take yaran gida sun sanya kanta yake ba kitsan kirki ba gashin kirki dan ku gashin ma daman baki kam an raba ma ina jin baya gurin wataƙila astaghfirullah amma dole sai an yi barna wanda mace so ake mijinki ne ake so ki gyara gashin ki ki yi kyakkyawan kitso ki ki ki ki sakar lazza conditioner wace ce mai ce ce ki gyara ki tsaftace in mijinki ya zo ki cire dan kwalin ya gani ya ji daɗi ba sai ya fita titi ya je ya gano na masifa ba to ke sharrinki jikinki araha almajiri ya gani mai ɗiban shara ya gani mai sai da kifi ma ya gani tunda da yawa akwai matan da in an ji yan kifi kifi din nan da safi mace za ta fito tana cinikin kifi daga ita sai riga ba riga ma sai sai zani a kirji kaga mace ta sa wani irin suturar da ana ganin alamar jikinta kuma ta fita kuma wasu a gida musamman irin family house din nan gida wanda yake akwai kowa da kowa ko kuma ba ta da kishi abokanan mijinta ma suna zuwa su ga wani abu na jikinta ko za ta fita unguwa ba ta da kishi wa mijinta ba za ta tsare gangan jikinta kar wani ya gani ba ku mata jikinku gani ake ana sha'awa mijinki Allah ya baki shine dan ku samu nutsuwa da kwanciyar hankali tsakaninku ta hanya ta halal ba na haramun ba to ke din kin iki gyara kanki wa mijinki kin je kina gyara wasu yanzu wata nan kasuwa idan za ta fita sai ta caba kwalliya ta yafa gyale ta tafi ta yi kunshi tana nuna wa mazaje kunshi a hannu ana nuna wa wasu mazaje kunshi a kafa ana nuna wa wasu mazaje akwai wanda ake ma a kirji ma a nan a wuya shi ma ana nuna wa wasu mazaje irin wannan kishin shine zaki amma ba ki zo kina kina kina wannan barna kuma wai wai wai da wai da kin ji mijinki wai wai wai wai yana waya sai ta kuskure aka ji muryar kamar ta mace ne sai ki zo ki tashi gaba waye ka san haka suke yi Allah kuwa idan mace ta rena ma wayo hawa abin da ba za ta maka ba ta rutsa ka ta ce waye eh kuma shikenan ta shikenan ka zama matsala to abokina ne wallahi wani abokin na kai muryarsa irin na mata na rantse da Allah abokina ne ba wata bace subhanallah kaga ta sa ka kwana kaga malam suna ta dariya dan galibin su ba su da aure wallahi sai kun yi duk masu dariya na galiban wani sai an sa shi a kwana kuma ya za ka yi ba yanda za ka yi to duka yawanci mutane suna wannan mata suna kun ga bai kamata ba da bin diddigi wai wacce wai wai wai mijinta wai in zai kwanta bacci sai ta faki idan ta ta dauki wayarsa duk sai ta bi inbox dinsa messages dinsa wa ya sa ki wa ya sa ki wai sai ta bi ta abin nan ah to ke ba sai ki gode Allah ba ma mijinki yana da farin jini ma ana kaunarsa Allah wallahi to ko ba ga bane da mijinki ya fita ya zama bandalo ba ba ma wanda ya damu da shi aiki ce dab ashe ba dama ne mutumin naki ashe kin ci sa'a gashi har warwasan sa ake yi da ya fita ba a zai zama ba wanda yake kula da shi wallahi da wannan tashaddudi ne da mata suke yi wanda bai da kyau ta sa wani mutum ni ya burge ni ya samu matarsa sun dade tare ya ce kin ga saboda zaman lafiya da mu samu nutsuwa tsakanina ni da ke kin ga wayan nan babu ke ba ita ki yadda ki ɗauka ki buɗe ki gano wa kanki abin da zai dame ki ba ki ma buɗe ba ballanta na ki gani ya ce ina da sirrika na wani kaina wanda ba ni so ki sani kuma Allah bai ce dole komi na sirri na sai kin sani ba ina da harkokina ina da abubuwa na da nake yi da aka karki taɓa kuma inda za a bugo wayan nan inda za ta yi ringin sau dubu karki da ki ɗauka ba ruwanki da ita kin yadda ta ce na yadda ce to mu zauna lafiya haka amma matakan zaki da yake ba wallahi wata ran zaki ga abin da ba kya so to kar ma ki bude ki gani yace haka ya kafa mata doka su ce zaune lami lafiya amma yanzu subhanallah akwai matan da fa suna zaune da mijinta ba ana bugo wayar fa saboda tsabar ba tarbiya kafin mijin ma ya dauka sai ta wuce ta dauka bari ta ji waye rashin haka rasul adab wannan babu ladabi a ciki ba kimanta ba darashawa wallahi ba daidai bane ku kiyaye wannan ku tsari na yadda akwai mazan da suke ha'inta ku suna yaudara ku su yi muku kaza su yi muku kaza na yadda ana yi amma ki haƙuri Allah ya bi miki hakin ki ke fa ƙasa kike yaya mutum a gidansa ɗansa zai sace a gaba ne wai ɗanka da ka haifa ya saka a gaba yana bin diddigin ka to yaya matarka za ta zo ta hana ka sakat da wani dalili kullum kun mai da rayuwa ta zama a hannunku take a ba daidai bane ina fatan za ku gyara kuma yar uwata wannan shine kishin da ya halatta ki in har za ki yi kishin wannan in kin yi insha Allah Allah zai baki lada wancan ko ki kishi ki ji zafi wai kai yayi aure ko na abu wallahi kina bata kanki lokaci ne kuma kuna yaudarar kanku ne wai waɗannan matan nan da ake ta kyankyasa su ana ta ajiye su wai waye zai aure su ne wai ya za ku hana mutane aure ne kam ko ba haka bane muna ta haifan 'ya'ya mata mala kullum za a maka haihuwa ya mace za ta zo to kowa duniyar mata an ce kara ya aure to waɗannan a wheelbarrow za a sa su a zaga gari da su me ɗaya ya ƙara me biyu ya daɗa ƙarawa me uku ma ya daɗa ƙarawa Allah ya sa albarka a hayayyafa samu albarka ku zauna ku samu zaman lafiya da ƙaunar juna ki huta ki samu sauki inda kullum kina girki za ki zauna kwana biyu kwana hudu kwana shida ma baki kina kwance kina hutawa ki kwalliya ki karatun qur'ani ha ki ci abinci ki samu nutsuwa ba ruwanki hankali ki a kwance amma ki zo kullum aiki da safe aiki da rana aiki da daddare aiki ga wanke wanke ga wankin kashin yara cire famfas ga wane ne ga wane ne kuma amma an yi magana wai eh a banni a haka din to ba za a barki a hakan ba sai an taimaka miki wallahi taimakon ki za a yi a kawo miki wanda za ta rage miki wahala wai wannan tana cewa matar da wai aka yi rayuwar aure da ita a nan duniya a mijin da aka yi rayuwar aure da shi a nan duniya shi za a yi rayuwar aure da shi a lahira ina idan duka an samu imani ba idan ya zama mumini na kwarai na gaske wanda ya samu shiga aljanna ke ma kin samu shiga aljanna laisa laki zaujan gairahu baki da wani miji sama da shi kuma kar ki ga wai a nan duniya gashi gashi ya kode ya fara furfura ya gaji zama da kyar tashi da kyar da wahalhalu talauci ya ishe shi in yaje lahira kera shi za a sake yi tas za a gyara shi ke ma kuma duk wannan matsaloli da ke tattare da ke duka gyarawa za a yi nan aljanna ba fitsari ba bayan gida ba tofar da yawo ba majina ba kaki ba yawon bacci ba tara tsummo kana da kayan wanki duk babu kera ki za a yi sosai ta tas haka shi ma kera shi kuga kuna sha'awar juna haka shari'a ta ce kuma shi insha Allah yana da ƙari bayan ku yawwa zalika fadlullahi yutihi man yasha'u saboda wahalar da ya a duniya tsakani da Allah ya haƙura da ke ko ku biyu ko ku uku ko ku hudu wataƙila ba su ishe shi ba ga wahalhalu ga hidindimu ga kashe kuɗi saye-saye da atamfa ne kayan abunan to shine Allah ya ce zai ɗan karrama shi a ɗan masa ƙari hurul in ka misalin lolo il maknun jaza'an bi makanu ya malun eh haka Allah ya ce Allah zai bashi wata ce wa yaya hurul in hurul in zodin ma mata ina ce dai a karkashin muskin ke a karkashin na kuske amma dai an samu ai tabbas matan duniya sun fi hurin ini daraja tabbas hurin in kai ka san hurin in kuwa wato hurin in fa ita ce mutum da tana tsaye saboda tsabar halitta da Allah ya mata malam a cikin kashinta kana ganin bargon yana gudana yana yana yana kaiwa yana komowa kyau sun fi komi kyau tatas ba matsala kuma Allah ya nuna wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga gidan aljanna wata rana kurin sai ya ga kyawawan yara yan mata matasa urban atraba yawa ya gansu a kofar gidan benin sayyidina Umar yayi kamar zai shiga sai ya tuno kishin Umar sai ya haƙura ya tambayi mala'iku ya ce waɗannan fa sai mala'iku suka ce ma ai wannan yaran mata na hurun ini na Umar ibn al-Khattab sai ya dawo washe gari sai yake gaya wa Umar ya ce ai kaji kaji kaji da zan shiga gidan na kan dan duba na gaya tsarin sa yake sai na tuno fa zakartu gairataka sai na tuno kishinka kawai Umar sai ya fashe da kuka yace a alaita agar ai da kaji ka dubo mun yace yanzu kai zan yi wa kishi ya manzan Allah kai zan yi wa kishi a ba ai duk kishi na ai ba zan yi maka ba masu tarihi suna ba da labari irin da ya tsarifa din nan ta abin nan cewa sayyidina Umar ko namijin kuda in ya gani a gidansa sai ya kore shi kuda fa namiji wato kar kai mamakin koran ya ma yake gane kuda namiji din saboda kishi irin na Umar to Allah ya mana afuwa daga ƙarshe muna yi muku fatan alkhairi gaba ɗayan ku duk wanda yake zuwa nan masallaci dan raya shi Allah ya saka muku da alkhairi kuma Allah ya hada mu cikin ladan Allah ya biya mana bukatun mu ya samu dace idan kun lura kamar ga mutane nan suna bada kuɗi ko ka bada tabarmai ko ka bada kuɗi Allah ya sa mun buɗe masallacin account bayan kaiwa da komowa da aka yi ta yi ga account number ɗin nan ga wanda yake so zai taimaka ko kuma zai kai wa wani ya taimaka ba sai ka kawo mana ma kuɗi ban kasa account din insha Allah ta'ala za a ga alat kuma za a je a cire sai a je a yi aikin Allah da su 010 010 sai 493 493 sai 1650 1650 sifili ɗaya sifili 010 na maimaita kenan hudu tara uku 493 sai ɗaya shida biyar sifili 1650 a intercontinental bank sai a saka masjid al-ansar masjid al-ansar insha Allah an mika taimakon anan zai iya shiga cikin account din kuma ba wannan ba duk wani taimako da ake sa ba wannan masallaci dan sai mai taimakawa wajen gudanar da masallaci tsabtace shi ƙara sufiku da sauran abubuwa duka za a yi aiki da shi insha Allah tabaraka ta'ala sannan abu na biyu abinda masallaci yake bukata akwai bukatar haske a nan mutane suna mutane suna suna fakin da motocinsu da yawa da ababen hawa da babura saboda for security purpose yana da kyau mu sa haske a wurin ta yadda za a ga ababen hawa kada wani ya zo ya amfani da damar muna ta karatu a nan ya je kwanci tayar wani ko ya dauke motar wani ko ya dauke babur din wani to muna so da muna so mu sa wannan manya-manyan wutan nan to amma injin da muke da shi bai ishe mu ba shi ma injin muna nan muna kan sayansa insha Allah ta'ala amma ku yi addu'a kun ga ga shugaban 'yan sanda na Najeriya duka a kusa da mu ko IG gaba daya hafiz rangin Allah ya tsare shi Allah ya bashi lafiya makarar masallacin al'ansar yana kawo kukansa zuwa gare ka a matsayinka na shugaba jagora na 'yan sanda muna buƙatar inji babba wadatacce da zai sa mu sa haske a layin nan mu haskaka ababen hawan mutane sannan kun ga muna da AC a masallacin nan ɗaya biyu da cikatan na uku ma da za a kawo to wannan injin da muke da shi wani dan uwa ne ya ba mu shi kwanaki ba zai iya daukan esin kuma ya dauki wadannan fankokin ba da haka muna buƙatar inji da zai kai kamar dubu ɗari biyar ya za a yi rike shi za mu iya rike shi insha Allah tabaraka ta'ala ko da hawayen mu ma zuba man mu da za mu tashi shi mai sallah ko ba haka bane da haka batun rike shi bai zai zama mana matsala ba bi idinillahi tabaraka ta'ala da haka ku yi addu'a Allah ya sa ya saya mana ai zai iya saya ko bai zai iya ba zai iya saya kuma insha Allah mun san zai da haka sako da Allah ya ishe masa ko a samu kasar din a dan mika masa ko kuma wakilai ga yan uwa yan sanda masu gadi ga ƴaƴansa muna tare da su ga su malam dan uwa dawi da waye jawi duka ku isan masa da sako al'umman nan gaba ɗaya su ne masa addu'a Allah ce muke shi masa jagora amma masallacinsa na kusa da gidansa mu muna jin nauyi mu je mu nemo taimako a wani guri da manyan mutanen na a kusa da mu gaskiya ko ba ka bane da haka zamu dan saurara maganar injin in Allah ya sa ya saya mana an kai masa sakon to na san an kai masa zai saya Allah ya sa a kai masa in kuma abin bai samu ba ma tattara da 20 da 30 haka za ku yi ta hakuri sai mun tara mun saya insha Allah tabaraka ta'ala amfanin injin babban shine za a iya sanya isin nan da wannan fankokin da za su dauka sannan za a iya sa manya manyan wuta ce a nan gurin idan aka sa manyan wuta nan kowa zai samu natsuwa zaka bude littafin ka a ko ina ko ba ka bane shikenan tun da dai muna mutunta gidajenmu da da wuraren mu mutunta gurin ibadan mu mana ko ba ka bane ranar da zamu yi karatu mu tashi babban inji ranar salloli kanana da sauransu a kam salawat sai mu tashi karami ko ba ka bane kuma ga Ramadan tana zuwa mata suna zuwa sallah maza suna zuwa ana ta fakin ababen hawa dole sai mun sa tsaro yanzu kaga rashin tsaron kwanaki nan duka duka wannan wani wasu marasa kirki suka je dan karatun da ake ba su so yan wayan su fi kunna mu suka je suka nade suka bade suka yanke su kaga inda da haske ana gani karara kaga za a gane su ko ba ga bane da haka da Allah masallaci yana bukatar wannan hasken to kafin mu sa wannan babban injin mu sa wannan manya manyan wannan olympia din nan wannan manyan wuta za mu sa irin wannan kwaikwaye din da kuka su na fararen nan na gaban ku a masallaci za mu sa kamar guda goma haka insha Allah ta'ala mu dan ja waya a nan layin da nan bangaren to shi yasa shi ma ana buƙatar taimako da agaji yan uwa wani ya sayo mana kwaikwayen ya kawo mana ga sunan ka kawo mana su a kwalin kawai zamu je mu siya wani kuma ya sayo mana wayayen in akwai mai gyaran wuta shi kuma ya zo ya bada kansa sai mu sa rana sai mu zo muna tsaye sai a zo a yi wani sati sai ku zo ku ga cikin insha Allah tabaraka wa ta'ala wannan dai shine irin sakon da zamu iya faɗa muna fatan insha Allah ta'ala za ku taimaka sannan da sauran masu hali kuma da muke da su suna kusa da wannan masallaci ni fa ina gaya muku ina da maimaita muku kun fi kowa morewa a wannan masallaci gaskiya dama da hauni gabal da yamma kudu da arewa masallacin nan yana cikin gata gidajen masu hali ne masu kuɗi tsugugu masallacin nan ba buƙatar a sa hula ana zagayawa fi sabilillah an ibada 20 20 30 30 na yadda mu ma muna neman alheri zamu iya yi amma gaskiya gaskiya yana da kyau a taimaka kafin mu fara lissafo ku muna cewa alajuwa ne da alajuwa ne ku taimaki wannan masallaci ku agaza masa naku ne ƴaƴanku za su fi kowa amfanuwa ku kuke zuwa ku yi sallah guda biyar iyalanku suna saurara mu biyancin mu baki ne zuwa muke kurin mu raya shi mu tashi mu koma Allah ubangiji ya taimake mu gaba daya ya ba mu ikon agazawa da taimakawa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu